صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتقنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله من ساكي داوى kan karatunmu na kitabun zuhudu walwasiya a yau ɗaya ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha shida kamar yadda muka saba yau za mu ƙarisa harafi na za'un da mun yi rabinsa a zama da gabata mun tsaya أكم بيت وما زهد التقي بحلق رأس ولا بتعازب أو باتعاظ يو إن شاء الله تبارك وتعالى دام تشأكم ولا بتشعث الأبدان جهرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دام كرمتاكم يد مقصابة كفهم مقصابة ولا بتشعث الأبدان جهرا ولا بتشعث الأبدان جهرا ولا بتشعث الأبدان جهرا ولا بتشعث الأبدان جهرا وليس بلبس أثواب خلاظ وليس بلبس أثواب غلاظ وليس بلبس أثواب غلاظ وليس بلبس أثواب غلاظ ولكن بالهدى قولا وفعلا ولكن بالهدى قولا وفعلا
ولكن بالهدى قولا وفعلا ولكن بالهدى قولا وقيلا وترك السحت في كل لماض وترك السلم في كل النهار وترك السحت في كل لماض وترك السلم في كل النهار وإمساك بسنة خير خلق وإمساك بسنة خير خلق وإمساك بسنة خير خلق وإمساك بسنة خير خلق
وإدمان التخشع في اللحاظ وإيمان التخشي بالإيمان وإدمان التخشع في اللحاظ وإيمان التخشي بالإيمان وإعمال الذي ينجي وينمي وإيمان الذي ينجي وينمي وإعمال الذي ينجي وينمي وإيمان الذي ينجي وينمي ويورث راحة يوم الجحاظ ويورث راحة يوم الجهاد ويورث راحة يوم الجحاظ ويورث راحة يوم الجهاد ولا بتبيض الأثواب لكن ولا بتبين الأبواب لكن ولا بتبيض الأثواب لكن ولا بتبين الأبواب لكن بوسع والفرار بوسع والفرار من الشواظ بوسع والفرار من الشوار بوسع والفرار من الشواظ بوسع والفرار من الشوار
الحمد لله آه، سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه ya ci gaba da jero mana abubuwan da kwata-kwata ba su suke nuna mutum yana tsoron Allah ko yana gudun duniya ba wanda waɗansu in sun gansu sukan ɗauka wai hakan tsoron Allah ya sa ake yin su a sati ah, karatunmu da ya gabata ya ce mana ba wai gudun duniya ba ne ga mutum mai tsoron Allah wai a ga yana aske kansa kwal don ka yi kwal share kayin ya gashin kanka tuwal baya gwada tsoron Allah wannan askin kawallin baya gwada tsoron Allah a taqwa ha huna tsoron Allah nan yake ba aske kai kwalba haka nan kuma wala aksafa kuma dan ka bar gashi ko busu su nan ma dai ba ta nan take ba gaurantaka ko duk mun karanta ko ta'azud sai gwada wai cewa kai mai tsoron Allah ne ko yankewa da auren gaba ɗaya ba yau ya ce wala bi ta sha'rusil abdani jaharan haka nan tsoron Allah ba wai da daudata jiki a fili ka fito futu-futu kana daudace ga baki ɗayan kawai shi ne yake nuna kai kana da tsoron Allah ba kuma zai zo ya kulle da baitin karshe wala tafi bi tabayyuzil aswabi tsaftace sutura ya fita kalkal shi ma ba shi bane farko nan an ce tashaqqufil abdani jaharan ka bar jikinka futu-futu kun tuna hadisin sayyiduna rasulullahi sallallahu da muka karanta ash'afa ahdara yamuddu yadayhi ila samai yaqulu ya rab ya rab ya rab fanni wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghuzziya bil haram fanni yustajabu lah ash'afa tasha'afa tasha'usi daga can domin tashaqqas yana daukan wancan kalmar din gubar din an gane wato putu putu mutum ya putu putu kun tuna ya yadda na fassara muku asa akbara ya yi busu busu ya yi putu putu to wannan bayi nuna kana tsoron Allah don ka bar jikinka da dauda ka daudace shi a dundun lamma a arewa to wannan kan ka gama akwai damuwa ba a wata fuska ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cewa annazafatu min al-iman tsafta nau'i ɗaya ne daga cikin nau'uka da suke tabbatar da mutum yana da imani tsafta ko da wasa mutum ya bar jikinsa da dauɗa kai kanka kana damun kanka da tsami bellanta na al'umma shi yasa aka sunnanta mana sa turare turaren ba wai an ce ka je ka yi hawa hawan dotti tare da kai jiki dotti riga dotti sai ka zo ka fesa turare kuma wai kar ka dami mutane to ai nan za ka fi damun mutane ma ka yi surki ne ma ai surki kai maimakon daɗi sai a ji wani irin ɗoyi turaren zai ya haɗu da dottin jiki da na riga musamman idan aka yi zafi tun ga ukka ke da wani ɗo maimakon ka sa wa aji kamshi wallahi sai ka ji a ji wani irin warin da wanda bai sa turaren ba ba ji ba ko mutum ya ji kamar zai amai in ya ji ka duk dai ba shi yake gwada tsoron Allah ba tsoron Allah ba shi bane za mu ci wala bi tashaqqaf al abdan jahran haka nan daukace jiki a fili ka bar jikinka futu futu ba shi yake gwada tsoron Allah ba walaysa bi rubsi aswabin ghilawi haka nan kuma ba tsoron Allah ba wai sanya manya manya riguna ba ne a ina misali a zo yin sallah to yau bari mu dubi wanda ai ana duba dama dama ne ya aka ga kawai kamar yadda muka yi da wasu wannan tafowar tamu ina dawa daga mai dukuri zagare farare yin nan wannan kayan angon nan sama da karamin fito kawai shi kenan ya ga zo muna shiga masallaci ba tare da wani ɓadar wani akan kallar shi akan kallar shi akan kallar shi lallai lallai gare ta yi mutunci yau kawai mujarradin ganin jare kawai akara kallon shi akara gaba da fa suka da bari na ce wa ga muku na juya na wa ga muku ta ina kuka gani in ja sallah sahaba mala na ce ai to ba sanan ake ganewa ba Mm. sanda na tuna wannan baitin wallahi wala bi tashaqqufin abdani jaran wa laysa bi lubsi athwabin gilaz ba kattikatin sutura ka sa manya manyan sutura ka sa wannan a jigga wannan a lafta wannan Mm-mm. in kana da tsoron Allah shikenan ka ƙara ado ne wa tsoron Allah amma wai mujarradin ba tsoron Allah ka zo ka jibga manya manyan kaya ba shi yake determining kana da tsoron Allah ba nace musu wannan ba ta hanyar da ake ganewa ba kenan a times za ka ga mutum da ƴan ƙararan kaya kun ya ga manya-manyan riguna wallahi ka ga wannan ɗin ya fi shi tsoron Allah Ha, tsoron Allah in riga ne kan ai da mun bolu alƙur'anin Allah wani kam shi kenan ya sai tsoron Allah ko kaf gari saboda ya fi kowa yawan manya-manyan riguna ko ba ka bane sosai wani za in ka ga irin riguna manya-manyan da yake shiga a zo a jibga wani wata alkyabba a yi wa daidai a yi wa daidai an yi ba ne kai ba shi yake nuna ilimi ba wa belle kana tsoron Allah ka san tsoron Allah ya fi tsada ko to ilimi wanda sai an yi shi to ake samun tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi menene al ulama to shi ma ilimin manyan riguna baya gwada shi tsoron Allah shi ne kawai abinda za a jerun nan za a gaya mana shi a nan gaba kar da karudu abinda ake cewa kawai kullum in maganan ilimi ne ko wani hankali ko menene kana so ka mutum ya gane ka gane yana da shi kawai ya yi magana shi ne takallar tuhura ka yi magana sai a gane waye kai wani za su gane shi a manya-manyan rigunan tubar kalla yadda ka san zai motsi haka sa hadisai su ta zuba in ka gan shi ka misali an gaji shi malamai za a yi wa'azi wani ya je ya yi wani irin shi ya nazi karakai kawai yadda aka ta bayyana kaltungo mun je da muna ɗaya daga cikin mun ɗauki ɗaya daga cikin kunnan ku tafi da shi gani ga sai da hamza sai da hamza da kuma akwai abokinmu ɗaya ɗan wannan sai da sayyid abdul wane ne sayyid abdul latif mutukutuku kawai sai ga wani malami ya taho daga can azare wallahi in ka ga irin suturin da ya shiga malam ya sha fararen garuna malam aiki daga sama har kasa wani irin aiki da ka gani kawai ka sani kana ji Allah Allah kawai ya bude baki kawai wannan tsadan aikin ka fama za mu sha karatu ni kenan ai duk gurin ba kujerar da ta fi kowace tsada ita aka daura shi akai a wannan suturan za ka yi wasa da shi ga sanda ga wani carbi ga wane ne wani korar rawani an yafa aka daura shi kan kujera wadda ta fi kowace muridai aka zo aka yi kuri a gabansa can aka zo ana ta bawa irin ya ku bayi kasan sai an yi sharan faɗin babbaka ba shi ne mai kullewa ya ku bayi wannan ya dan taɓa minti kaɗan mintuna ba ake ba kowa sauran timing gaba ɗaya za a bawa shi wannan ayyuan nasu ya ku bayi irin su yamu yamu kowa yan mintuna saboda yau kam kowa ya buɗe bakin buhunsa za a zuba masa karatu kawai sharan fage aka zo kansa sai ka dan bada cikin almajiransa wani ya ja diwani na rantsa da Allah da mai diwanin nan ya kama in ka ji yadda ya iya diwani Allah Allah muke kawai ya ajiye mu sha karatu kawai to mai diwanin ma ka ji mata kunna bella shara mai diwani ya jiddi kaurin duk inda ya je diwanin nan kai ko a sararin samaniya ne wallahi diwani yayi wannan mai diwani ko a ina ne ya diwani diwani yayi diwani successful ya bada ita yadda ake so a'a a ina ji da aka zo aka share mai fage aka yi bayaninsa aka ce ba ne duka kaza aka gaba ta da aka mika mai sika yana buɗe baki na rantse da Allah minti ɗaya bai yi ba muka tattara gaba ɗaya muka zuba shi a kundin shara kawai tun bai fara hausa ba ma mukaddiman kawai yana fara mukaddima kawai na kalli malam zai kalle ni muka to suna sun koyar da kai haka Mala Abdullatif in dai haka ya dai yi kai sai hankali ya dai malam za kai malam za da ya fara abubuwan ga su dai malam zai ce kai an ya zamu ya zama wannan wuri kuwa tafi kawai da ya fara sa wasalin sama kasa wasalin kasa a kifa shi rufu a ayi wannan a kaula so an dai bodo nan garo din nan muka yo lallai sai sai wuro kenan a kiba kaɗan billahi ladi muka tattara kawai malam muka ce to malam ladi sai ka yaƙuri don za mu karauta da ke gaskiya yi wannan kam ya ba mu kunya wannan irin sutura kam za yan jamfofin mu da yan garunan mu wanda ba su da aiki dan turkaka a ga ya kaɗan sawa mana yan kujerun mu daidai da mu daidai da aikin rigunan mu wannan ko ya ji abin da aka zo sai abin ya dawo ba haka ba saboda haka ba walaisa bi lubusi azwabin gilasi tsoron Allah ba sa manya-manyan riguna bai ba ta nan take ba ilimin kan zama ba ba riga ba ne ko riga ne ko tambaya nake riga ne wal ilmu fi sudurir rijali inji Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Kasali yace ilimi yana cikin kiraza na mazaje wani barawo yake gaya mai ko yana mayarwa mutane ya kama hanya zai tafi mukabala ya yi kayan laftun jaki na littattafai yana tafiya yau ne gobe ne har ya shiga wani jeji ya ratsa kawai sai hadu da dan fashi sai tambaye shi ya kai kuma ba ina za ka je jaki ma an bai laftun ka da dare ka tafiya ya ga je ce zan je mukabala ce to wannan ba yace wannan dukkan littattafai ne da zan je ba da hujjoji da su ce a yace masa ai ilimi ba littafi yake ba yace domin littafi ba shi yake nuna kana da ilimi ba domin abubuwa kamar haka suna iya karar da littafi su lalata shi yace gara yana iya cinye shi in shi ne gadaran ka iya cinye shi shikenan ilimin ka ya kare yace gobara yana zuwa ya kama littattafan ka kona su in su ne gadaran ka dama shikenan karatu ya tafi ruwa yana zuwa ya yi ambaliya ya lalata su su faci su dawo ba za su karantu ba shi kenan ya kirga kirga ce barawo iri na ma kuma yana zuwa ya kwace su su su ne gadaran ka an kwace karatu ya ce kuma bari ka gani ya murda ya kwace jake da littattafan duka ya ce ina maza ya kora ya kwace littattafai gazali ransa ya ɓaci shi kenan mukabala ya tashi ba zai yi ba dama da littafin yake gadara ba mu kawala shi kenan sai koma gida daga nan yake da ransa ya ɓaci bai sake ya ɗau karatu ba face sai ya haddace shi a cikin kirjinsa shi ɓarawon ne yake ce maza al'ilmu fi sudurin rijani ilimi na cikin zukatan mazaje ba littattafan ba fi sufufin rijali ba cikin littattafan mazaje ba shi yasa qur'ani shi bai san malami ba sai ma haddacin qur'ani darasinsa haka ya faɗa can cikin suratu can yana cewa a cikin suratul ankabut bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma inji Allah fi suduril ladina utul ilma ba fi sufufil ladina utul ilma ba cikin kiraza na malamai su wanne ne malamin wanda wai suka sa Qur'ani a cikin zuciyarsu suka haddace kaga wannan ma yana gwada wancan kokowar da malamai suka yi wai ilimi kan yana kwakwalwa ne ko yana zuciya ne ina ne yake ana ta kokuwa mun taba ma yin karatun nan to majority malamai sun tafiya zuciya ne shi ke daukan abu saboda haka dai yan uwa shi yasa wani lokaci sa manyan sutura larura take sashi influence Dr. Ibrahim Makari radiyallahu anhu babban limamin Abuja babban limamin Najeriya za mu ce kai daidai da iyakan sani na shi a rayuwa in ba irin yanzu ba ba za ka taba gani ya sa gare ba ma kullun jamfa kawai kullun jamfa saboda ya koyar a jami'ar da muka yi karatu tun tiyar chile na san shi daga baya yanzu ne dole ne ya sa yake sa manyan riguna har da abin a baya za ka ga ya sa ya sa rawani amma da ko da wasa influence ne kawai ya sa shi dole yake sa don ya sa yar jamfa ya zo kana cewa ana ta kokon ina yake ina yake ina yake ana ganin masu manya-manyan alkebbobi ana ɗaukawa su ne ga kujera da aka keɓance domin sa in ya zo ya hau kan kujerar sai ka gaina muku murmushi kai da yar jamfan sa kawai ba za ka gane shi din ne wasu ya buɗe baki shi zuwansa gombe fari mun je da wasu wasu kuna farkon zuwansa kuma ta gayyace shi zai yi musu abin nan maulidi ai da aka zo da ya shigo tare da tawaga yana ɗan sunkuyen sannan yana tafiya yana kirkirkirkir yana tafiya ba wanda yake ɗauka shi ne alƙwaran da yake lokacin ba san shi ba masu rikunan nan su sha aiki nan su ake ka duba waye zai zo ya hau kujeran da aka ƙyale can nan sai aka gana nuna wani da ɗan kuftar da haka yar kuftar ya zo da ita yar jamba da yar kuftar da kawai ya zo ya ɗale kan katuwar kujera kan ya ta yi wa mutane murmushi yana kallon mutane haka ka san shi ai da ya zo da ya da aka kawo makilfon gabansa da ya fara mukaddima kawai sai ka jana ana ji abu yana fita daga daga ina ne ta Allah ana mantawa kaji baba liman ko kuma kaji gaba liman ne wanda shine wai yanzu abin nan ko grand kaji ya zo yana kallon da irin yaro dan yaron nan kaza har yanzu nan banan nan ne fa Dr. Bakar ya cika shekara 40 sai banan nan yana yare yana yana mari wani kallo a tun yana dan ji haka a sai naga kadi ya fara dan haka yana dan sata kallo karshe kuma ana ana wai rade rade wai a gombe su ne masana luka harshen larabci shi kadi ga baliman din banda malaminsa wannan ba wanda ya fi su alkali yaya wadda ahali ne aka abun ya lalace yaransa duk suka zama yan iska suka je suka dauko daurawa na masallacinsa ahali ne alkali yaya wadda barin yaro yana yin abun da ya ga dama shi zai jawo matsala da ransa gashi yana kallo an kawo izala an kafa a masallacinsa na'asa alƙaliyaya su ne almajirai manya na marigayi babban shehin shehuninmu na gombe wanda ake cewa ya ne ne ma sunansa shi ne shehin kakanni na diga wani botukur eh a kan waziri tijjani ba ku jin sunansa? duk kakanninmu na modibo gari modibo tukur da sauransu duka shi ya ne shehinsu ba ina nufin fahila ba shehin fahila ba tijjaniya nake magana ko in ana magana umar haula yin kaumi la kaduna kahuna hadisan so a takaice daga karshe dai kadi ba bale man haka yayi kawai gaba ɗaya canja da rashin na zamansa kawai yayi haka kawai ya ga ba zai iya ba sai ruwan hujjoji da duk yake bayarwa kuma babu komai a hannunsa yasa aka nemo mai cruise da biro da duk ya faɗi a duba kaza kaza sai kaga ya haka sai koma ya haka na rantsa da Allah har aka gama majalisar nan da haka da aka zo ai da daddare da aka ce akwai majalisi a gidan isaka gwamna masallaci isaka gwamna kaji baba liman su suka fara halarta gudu da ya zo duk ta ya gama majalisi ta tsaye duk ta ya kulle da maganan al-husayn radiyallahu anhu arba jika manzal yace wani la'anan dan Allah idan ne wanda Allah kwashe albarka shine kashe shi shine yazid dan muawiya ya tsine mai albarka kawai sai ka aka zo an gaba sai aka ba kadi wai zai shi zai rufe da addu'a irin an ga kadi dottijo ya zo babban mutum kaza ga aka ba shi zai rufe da addu'a ka rufe mana sai Allah ya sa zai kwaye wa kansa asiri ka rufe da addu'a da kasa ka za a koma su azarbabi a ce ma yi kaza akwai su a cikin mutane ga fa abun da kace ko kai maraba da baki ka hawa aji akwai irin su tsakani da Allah ba ku haɗuwa da irin wannan maraba da baki ba kawai haka ce ko ka yi godiya wa mutane kawai sai hawa aji shi ma saboda kanti daɗi wa aji kawai yake rufe da ta kai sai ce to lallai wannan babban malami muna godiya gare shi muna kaza kaza sama godiya yake to kuma ba godiya aka ce yi ba addu'a a riga an yi godiya ka yake to amma shi yana da dan gyara a cikin maganganun da yi Eh, gyaran nashi shine akan eh, yazidu da yace tsine masa albarka gaskiya shi yana ganin ba daidai bane eh, wane dr makarin sai haka yake sai kawai yana addu'a ka ta tashi haka yake sai kawai a karɓo microphone kawai ya kace mai to ya kawo microphone ka san Allah da girma yake majalisin da aka sake ya fi wanda aka yi yace sai ya girmama shi sai ya sauɗa mar bulala yace baba ba ni na tsine masa ba imamu suyuti ne a cikin littafinsa ad-durrul mansur ka duba mujallabi na kaza da kaza da ya zo bayaninsa yace Allah ya tsine wa yazidu albarka ya tsine wa duk mai son sa daga yau din nan da nake magana har alkiyama ta tsaya duk wanda ya so shi yace ba ni na tsine masa albarka ba wane ne a cikin littafinsa da ya zo karshen kaza kaza yace Allah ya tsine masa albarka da ya fara kawo da da ya rike kaurin nan kaga mutane kuma sun fi son irin wannan ka fara kabbara kari baba ne ba da an ce san da ita tuba ce ya sallama ya mika wuya wallahi sallah kai rika yi ya mika su ne munafukan fadan gombe su ka didi su ne munafukai na fadar sarkin gombe su suka yi kutun kutun abinda aka shigar da wahabiya cikin wannan masallacin saboda haka kaga dai da yar kukkan zannan dai yayi wannan ya gajiyar da masu manya manyan dole walaysa bilusi aswabin dinari ba ta manyan manyan riguna ba ne lamarin yake shi yasa in ka duba a cikin malamai da aka yi a modern scholars akwai wani malami wadda yake mukabala din nan da kafuran duniya ahmad didan ba za ka taba ganin sa da jamba kuma kullum da sut za ka gan shi sut su daga sani wannan a sa necktie a sa coat na yi damara a zuwa zauna ba a taɓa yin mukabala da shi wani kafiri ya gaji da shi ba haka almajirinsa wannan zakir naik zakir naik kai ka ce ruwan sama ake yi masa in yana magana na rantse da Allah in kana kallon abubuwansa qur'ani no an duka ni ban san ma ya kan kwatanta yadda yake yi wa qur'ani da bible ba kai sai ka tsaya kana tunani za ka ta cewa a cikin sura kaza Allah yana cewa wa gaya maka Quran chapter kaza ba kaza Quran chapter kaza ba kaza Quran Bible chapter kaza ba Bible chapter kaza ba kaza haka ko za ka dena ragargaza yadda ka san ruwa ake zubo masa kawai ko baya sa jabba shi ma bella tana gari kullu yana cikin dan su ɗinsa kawai zai zai zauna kuma ba irin waye wuraren mu nan ba ko ne da millions of people suke haduwa yan haska mutane kai kace gaba ɗaya duniyar ne take wurin duk ya rike su ya gan duk kafurcin ka sai ka sai ka sai ka sai ka durkusa to ba ta nan take ba a da'irar mu ta mai duguri da muka zo a jami'a za ka ga mutum ya zo wallahi wallahi a irin nan in ka ganshi a irin nan za ka ce ma ba musulmi ba ne mutane mu na kudu kudun nan zaka ce ba musulmi bane ma ka dauka zai wuce ne kawai hanya ne ta biyo da shi sai kaga ya tsaya ha oh, ba masallaci ba ba ha wazifa ma wai zai yi. sai kaga ya zo ya haka ya zauna ya ya haka da a jinsin san ya sai aro tarbin da kawai sai ya zauna irin ka ne shi ma kana ganin ka kana rena shi sai ka tabo shi ka ji ashe ma da cin qur'ani ne ya rika ba ka wuta kai kana jin ka sako dan jambobin ka kana a dakya a sai ya ba arabiya ka gagara amsa alquran sau tari yana faruwa don haka tsoron Allah ko ilimi duka dai ba sa manyan riguna bane kawai manyan riguna influence ne in influence kuna ji da kunnen ku wata rana mun je wani gari na sa yar jamfa shehu wannan ya tafara ko shehu dalibi wai an dara a mauni kam kun tuna ko a jange eh kaza kaza kaza to da yake shi ne yayi magana kaga ran da zamu je maulidin sa dabban na saka amma sai na yi wani yan dabara na da sa aka rike mini alkebba na je sai na daura kuka je duk maulidan da kuka je kam da jamba amma da kuka zo saboda na sani na san yadda yake da na zo kawai sai na daura a kibban shi na dan yi ta haka ba za ka gane menene ma a ciki ba ko jamfa ne ko gare ne sai na yi haka kawai na je na zauna aka gama abin da za a yi muna dawowa mota kawai sai na mika wa wani kawai na ce na ɗaya min gida ba shi kenan ba to amma wata rana a nan garin wani wani shi yana da kuɗi ya roƙe mu mu tara mar jama'a ɗansa zai aure muka zo kawai sai ya zo na sa yar jamfa ta yi jani gefe wai yanzu Allah ni ne zan sa wannan kaza kaza kaza da Allah in je in canja in sako gari ai ba daidai ina ba ai kaza kaza ya gama ihunsa da yake kuɗi kawai yake da shi da ya gama kawai sai ya ganni kawai kuma ina yau ne gobe har aka tashi yau ya da yar jamfa ta har aka tashi shi don kana da kuɗi kawai sai ka ce kai za ka rika juya ne sai irin kayan da kake so zan sa kai ga ba zai juwa in dai kuɗi kawai kake da shi kam to ka zauna da yan kofin ka dama dama mai ilimi yanzu kana ji shau da yaro yace kar ya sake gani na da jabba kana ji har in mutu zan sake sa jabba ne wala har in mutu ba zan sake sa jabba ba saboda ban san me yasa ya faɗi haka ba amma wai kawai mujarradin kawai nerori kake da su kaga baka yi saka ce zaka juya ni baki wannan ba zai yi ba to influence yana jawo haka matsayi influence yanzu irin dr makari inda yake nan ba zai yi ya zo da yar jamfa ba ya ce zai tsaya gaban mutane zai musu hudu ba masallacin da ya fi kowanne tsada a ƙasa kaga ba za ka je ka tsaya da jamfa ba influence ne na wurin malamu shau da ya radiyallahu anhu ko da wasan wasa ba za ka ganshi ba rawani ba ba maganan waye ba rawani ma ba za ka ganshi babu ba kuma ko cikin gidansa yake ko har cikin gidansa yake da rawani ya dai sauke shi ajiye shi ya huta haka kawai amma wai ya zauna ba rawani babu ya wuce wannan babin shi kuma ya wuce wai ya sa gare kawai ba alkyabba ko a baya babu wannan an wuce wannan babin to influence laisa bi lubsi aswabin gilaz tsoron Allah ba sa manya manyan riguna bane walakin sai dai shi tsoron Allah abinda ake ce ma tsoron Allah bil huda qawlan wa fi'lan wa tarki suhti fi kulli limas ga abinda ake kira tsoron Allah sai tara hankali yanzu walakin sai dai shi mai tsoron Allah bil huda shine ya zama mutum yana bin shiriyan Allah sau da kafa duk wanda kaga yana bin shiriya ta ubangiji saboda kafa to yana tsoron Allah ne wanda bai tsoron Allah ba ruwansa da bin shiriyar Allah sai dai shiriyar shedan sai dai hanyar shedan kuma ba wai shiriya a rufe kawai ba a'a qaulan wa fi'lan ta hanyar faɗi da aikatawa duka hanyar Allah kawai yake da faɗi da aikatawa aiki da da zance duka abin da Allah ya da shi kawai yake to shi wannan mai tsoron Allah ne wa tarki suhti haka nan kuma da barin haram as-suhtu shine haram ga yana a cikin Qur'ani ko cikin ma'ida ne eh sama'una lil-kadhib at-taluna lissuhfi masu yawancin haram akaluna lissuhfi suhdu haram kenan tsoron Allah shine tarki suhdi barin cin haramun barin haramun fi kullin limali a cikin dukkan wata loma da ka sa a bakinka akwai iya kokari loman duk da za ta shiga bakinka ka taune ta ka haɗe ta zama ba ta haramun ba ce an ji wannan magana shine limazu limazu loma mukkan da shine limazu to ba wai kwanon cinka ba ne ba maganan wai mai ake cewa abun wannan da ake ɗura buhuna ɗin nan rumbu ba rumbunka kawai ake so ka sa haramun ka cire haramun a cikinsa ba ya zama halal zalla ba buhunka da kake ake budewa a rika ɗiba ana zuwa ana kaiwa nika ba ba kwanon girkin da za a zuwa ajiye ba kowane loma kwaya ɗaya ka tabbata babu haramun a cikinsa kan ka ɗauko shi ka jefa shi a cikin bakin ka loma ba maganan rumbu ko buhu ko kwano ba kaga aiki ya same ka shi zai tabbatar da kai mai tsoron Allah ne duk loma ka tabbata kan ta shiga bakinka ta tafi uwar hanjinka lafiyan ta kalau ba ta haramun bane yanzu da muna yin haka yaya annabi ya ce kullu lahmin nabata bisuhti fa naru aula biha duk tsokan da ta tsira ta hanyar haramun aka ci ta tsiro tsokar wutar jahannama kadai ta fi cancanta da wannan tsokar ka ci abinci amma abincin na haram ne sai tsokar sai ya tsirar da nama a cikinka to jahannama ne ta fi cancanta da wannan nama in ji manzon Allah to shine nan wa tarki suti da barin haramun fi kullin limazi a cikin dukkan wata loma da zaka cika bakinka ka tabbata ba ta haramun bane kana tafiya kasa ya da aka ruwaito muka karanta a baya sai nuna rasulullahi sallallahu ana tafiya ya ga dibino ko aka ga dibino aka dauko aka mika mai har bai ci sai tuna karfa ya zama tamur sadaka ne karfa na zakka ne shi ko Allah ya haramta masa cin zakka ko sai sai ya ce ku ci shikenan sauran suka ce ce a ina ya zo shi kan gadonsa mun karanta da mu zai kwanta kawai yana kwanci kawai sai ya ji dibino a kan gadonsa gadon ka ba ka ji wani abu har ban da manzon Allah da tsananin bin Allah shugaban masu bin Allah har zai za a baki ya tuna ya ce kai karfa wannan dibino cikin dibinan zakka ne kila wanda titi ya da dodo ya ci ya saba wa Allah shi kuma Allah ya sa shi baya saba Allah sai bari kawai ya bar dibino kai fa kan gadon ka kaji ka ji wani abu da ake ci yaya sai ka tsaya kana wani shawari ai afa shi kawai zaka yi tun yaushe sai bayan ka cinye shi ne in daga baya ba zai tunanin zai zo sai ka tuna ha ni kan wannan wannan fa ba nawa bane ni fa ba ni na sai wannan dibino fa amma fa bayan ya dade ya tsufa a ciki da fara wannan lissafi da zan ba wanda zai tsaya zai wannan lissafin tukunna in ma ajali ne sai dai ajalinsa tukunna amma sai ya cika tarkin sauti da barin haramun fi kulli limazi cikin dukkan wani loma da zai shiga bakinka wa misakin bi sunnati khairi khalqin wa limani taqashshi' fil lihad wa misakin bi sunnati khairi khalqin haka nan tsoron Allah shine a ga mutum yana riko da sunnan mafificin halitta annabi Muhammad wannan shi ma yana gwada kai mai tsoron Allah ne sai mutum bai tsoron Allah ba zai bi sunnan manzo Allah ba sau da kafa shi yasa shehu Mushi Ibrahim radiyallahu anhu wa ardahu yake ce mana kullum muna karanta baitin tamassak bi azyalin nabi tabi'an mazahibahu wal mudathatu qalala kai riko da ke zaman zaman Allah kai rike gam inda duk annabi ya daga kafa daura na ga dai duk wani fararren abu kagegge wanda baya cikin addini falala ko kusa kun kun karta da kai shaka cikin sa wai menene wani wuri a diwani yake cewa iko yana roƙon Allah ya ba shi iko fi kafin nadi ko wurin bibiyan tafarkin manzon Allah kai har ma yake cewa ko da riko da tafarkin annabin zai zama masa shi shehu kamar yadda ake jin zafin har rike garwashin wuta in dai hanyar annabi ne to Allah ya sa ya rike shi ko da zai ji kamar yadda ai an rike garwashin wuta ake jin zafi Allah ya tabbatar da shi kai saboda haka dai riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin halitta din nan shi ma na gwada cewa kai mai tsoron Allah ne wa idmani takhashu'i fil lihazi da kuma dawwama cikin tsoron Allah dawwamar da tsoron Allah idman idman dawwamar dawwamar da tsoron Allah kenan daga mudminu ne wancan kalmar mudminu khamri la tulul jannata me wala mudminu khamri eh خب ولا مدمن خمر ما خب كن جاو ما خب إنا لله ولا رب ko kamar da fasara ma bai ba me khabbun la yarjul jannata khabbun wala mulminu khamrin khabbun me khabbun khasa dai zan dai anan kam dai wanda dai bai karanta kam suna hadis na farko kam suna hadis na biyu a cikin suna hadis na farko suna hadis na biyu ba banda bulala ba mun bai dace da shi an abubuwa ne da an riga na kan wuce su tun kuna ba isa kamfai da jerin wando ne khabbun la yakulu jannat khabbun wala murmin khabbun umar eh na kabbun ba nake ba kibirun ba kibirun girman kai kabbun ba ka ta kumal bejor re da shadda akan bejor re da fataha akan ka ta kumal kabbun la ilaha illallah to yaudara yaudara mai yaudari bai shiga aljanna ba mai yaudari yaudaran nan yan mata yake yaudara ko masu waye in dai yaudara ne a halinka to ba za ka shiga aljanna ba idan ka tuba wala mudminu khamrin haka wanda ya dawwama cikin shan giya ba wanda ya sha tuba ba ya dawwama cikin shan mudminu to shine irin sa ne nan idman wa idman takashshu'i sannan kuma tsoron Allah shine mutum ya dawwama cikin wato khushu'i tsoro na ubangiji fil hazi fil hazi cikin dukkan iftawan ido daga lahazatu da yake lahazatu ifta ido ko to wa imani ta khushu'i da dawwamar da khushu'i cikin zuciyarka fil hazi cikin dukkan iftawan ido ba wai a'a ka ji tsoron Allah wani lokaci wani tsoron Allah wani lokacin kuma kai kai kai ka shiga casu a ta ai casu a ba haka bane itta illaha aidu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah wa imal alladhi yunji wa yunmi wa yuridu ra'atan yawm al-jihad wa imal alladhi yunji sannan tsoron Allah shine mutum ya tsaya tsayin daka yana aikata abin da zai tsiratar da shi ranar gobe kiyama shine wa i'malil ladhi yunji da aikata abin da zai tsiratar da kai daga wuta ranar lahira aikata wannan abun tsoron Allah yake jawo in baka tsoron Allah ba ka aikata abin da zai tsiratar da kai ba da wuta ranar gobe kiyama wa yulmi wa yulmi ga yi can a cikin farkon diwani ko alaihi salatu lillahi thumma salamuhu مع الآل والأصحاب مع الآل والأصحاب الكرام ذوي النمى ذوي النمى وينمي النمو شيني أين كلمة النمو دعوة كاروة aikin ka da aikata aikin da zai kare ka zai kara ma yawan lada a gobe kiyama irin cikin ayyukan bin Allah kenan ko shine wa imanin ladhi yunji wa yurmi da tsayawa tsayin da ka aikata aikin da zai tsira ka kai gobe kiyama zai kara ma wa yurmi kuma zai kara ma yawan ladanka a wurin Allah wa yuridu rahatan kuma ya gadar maka da hutu ya gadar maka da me hutu yawmal ihazi ranan gwaggwale ido yawmal ihazi ranan gwaggwale ido jahahu shine kaman abu ya kumbura haka kumburan abu haka jahabu kenan ko bullukowan abu to ranar lahira ranar da ido suke bullukowa su gwaggwalo haka ma ubangiji ya sifanta ta ko yana cewa khashi atana basaruhum tarhaquhum zillah ko khashi atana basaruhum tarhaquhum zillah a wani wuri absaruha khashi'a idanunsu sun gwaggwalo kamar za su faɗi kasa saboda tsabar abin da suka gani na tsoro na tsoro na tashi da hankali to shine yawmal jihawi ranan gwaggwalo ido a duniya ma yaya in ka ga wani abin tsoro yadda ido suke zarowa gumtu da zazzare ido dallan da lahira kam wanda tashin hankalin duk da ka gani a duniya kowane irin ko ya yake to bai kai ma a kwatanta shi da tashin hankalin lahira ba wa haulul hashiri a'zamu kulli amrin ko za shuhada wa duka kulli kitabi mun karanta baya firgiti na tashin hankali da yake tattare da filin tashin duniya ya fi duk wani labari mai bada tsoro ta da hankali wala bi tabayyud al aswadi lakin bi was'in wal firari min ash-shuwawid wala bi tafayyudin aswabi haka nan kuma ba wai yana gwada mutum yana da tsoron Allah ba ne kullun kayansa kalkal kullun kayansa fes fes ba shi yake nuna kai mai tsoron Allah ba ne za a samu wanda katon kafiri wanda ya ji kowa gujewa Allah amma in dotti ya taba shi ma zai ji kaman zai kaman zai amai baya so tsafta kullum daga don kana kullum kayan ka farare ne sannan kuma a wanke kalkal ba shi ke nuna kana tsoron Allah ba a baya an nuna maka ba futu futu shi yake sa tsoron Allah ba karshe aka zo aka kulle da baitin cewa ba kuma fa ji an ce mutum ya yi dukun dukun da dotti ya daukace jikinsa ba shi ne tsoron Allah ba ka ce to a tunda ba shi ne tsoron Allah ba bari mu rika tsafta riga ta kullum a wanke kullum sai kullum wanki guga turare a wannan ba shine yake nuna tsoron Allah ba a nan ne yake annabi yana nuna kirjinsa har sau uku yana cewa taqwa hahuna tsoron Allah a nan yake ba a gane shi a riga ta yi dotti ko ta yi fara ta yi haske ta yi rashin dawa wala bi tabayyubin aswadi ba da ta hanyar tsaftace sutura ba ake gane tsoron Allah lakin sai dai bi wus'in da tsayawa a yi aiki na bin Allah dadin iyawa su ya tsaya kullum yana aikin bin Allah iyayensa shi ne bi wus'in la yi kallifin launar sanin la wus'aha Allah baya daurawa rai sai abin da za ka iya yi to shine ka tsaya bi wus'in ka tsaya ka iya aikin da za ka iya yi na bin Allah iya karfinka to wannan shine kana da tsoron Allah da me kuma yace wal firari min ashwazi tsoron Allah shine yake wato ana gane tsoron Allah ne mutum ya zama wal firari da gudu min ashwazi daga eh wato nuna gujewa bakin wutar jahannama ga can a cikin Qur'ani shiwazun min nayar ko shiwazun min nayar bakin wuta na jahannama ake jefo aljanu da shi ko in ji ƙur'ani to shiwagu irin bakin wuta din nan kazan wutar jahannama tana da bakin wuta ko kuma irin tarfatsi din nan wanda in tana jefa su yadda in mai walda ya na abun waldan sannan a jikin karfe kake ganin suna tar suna watsewa ƙur'ani ya ce wannan masu tar a jahannama din girmansu innaha tarmi bi shararin kal kasu Allah ya ce kai ka ce manya-manyan benaye ne wannan tartsatsin kawai girman su kamar manya-manyan benayen duniya upstairs to tartsatsin kawai kai karo da shi ina kake kai ka ya tartsatso kawai sai ka- sai ku- ku kai karo to ba wai tartsatsin ba wai wai wutar cikin ta ma wai aka sa mutum mutum ya gama ya halaka ya gama yau Allah ta kana jimalatun su in ka ga tartsatsi in lokacin da yake fadowa sai ka ga shi kamar irin manya manyan raƙuman nan wadda ka wutar jahannama ba wasa ba mai guje mata bakin wutar mai gujewa ko da ba tartsatsin bakin wutar jahannama to mai tsoron Allah ne bellen tana wutar dungurungun dinta hadisi ya tabbata cikin Abu Dawud da sauran littattafai cewa duk mutumin da yake Allahumma ajirni minan nari Allahumma ajirni minan nari Allahumma ajirni minan nari sau uku a ce Allah ka tsare ni daga wuta Allah ka tsare ni daga wuta Allah ka tsare ni daga wuta wutar kanta za ta ce ya Allah ina roƙonka wannan bawa naka ya nemi ka tsare shi da ni Allah ina roƙonka ka tsare shi daga daga gare ni sai Allah sai na amsa amma sau uku fa sai ka faɗa sau uku اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار sau uku to al- da kanta za ta roƙa maka Allah Allah kuma zai kafa an da yaji ba sai a wadi ta ta ta wadi hanci da duk garin Allah ya ware ya waye sai ka mai da wannan kalmomin sau uku to wannan shine karatun mu na yau kuma za mu tsaya a nan saura mana kamar minti wajen tara muna da yan maganganu haka da za mu yi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك ذاك ترك كان كذا وكوي ذاك ترك ستوب